بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أغتا من لسان يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر نعم
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وإليه المنشور Allahu Akbar suna ayoyi na sautu tabara tabara kallabi bai da mulk aya ta goma sha biyu zuwa sha biyar suna yin bayani ne game da irin abubuwan da allah ta'ala ya tanadar wa muminai masu jin tsoronsa da kuma dai ƙara fasarawa da kuma ƙara ban tsoro da firgitawa ga kafirai har yanzu da allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ya yi halittarsa kuma shi ya san halittar tasa duk wanda ya yi abu ya fi kowa sanin wannan abu ba wai sai Allah subhanahu wa ta'ala kai kowa ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi hakika waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bil ghaibi a koyi wato a lokacin da ba sa nan a lokacin da suke wani guri su su kaɗe a ɓoye ko a cikin dare ko a cikin daji ko a ina ne wato duk sanda suke a ɓoye kuma suna jin tsoron Allah wai ba wai sai suna cikin mutane ba tsoron Allah cikin mutane wanda kawai haka mutum yake nufi wannan munafici kenan wanda zai ji tsoron Allah a kode shi in ka kwatanta yanzu lokacin azumi ana yin azumi ko kana yin azumi an ba wanda ya san kana yi in banda Allah subhanahu wataala a duk duniya a duk halitta Allah kaɗe shi ya san kake yin azumi don ka shiga ɗaki ka shawo ruwa ka dawo ya sani don ko ya kasance ko da kana ofis ɗinka a kulle dama akwai subuci a aljihunka ka shigo da shi ya sani ka ci abinka ka sha ruwa ba wanda ya sani kai ne je ga kai ne ba wanda ya san abin da Allah ta'ala yake cikin in ba wata na'ura za a kawo kuma ta hango ba ko wata baiwa irin ta annabi isa alaihi salam wanda wa unabbi'ukum bima takulu wa ma tadhakirun fi zan ba ku labarin abinda ya kasance kuka ci da abinda kuka koya a cikin gidajen ku duk sai ba ku labari to idan ba wannan bayarwa sai da wani abu daban amma dai normal adiyan sai dai a gane akwai wani abu a cikin ka da aka sa yanzu ko babu in ban da Allah ba wanda ya san wannan dai ka zo ka jiggaga mutane in za su shigo ka kakkau da komai irin wanda zai nuna alamar kaci ko kasha kashe shafe bakin ka tare shi ke na kai ba mai ganewa to wannan shine misalin da imani bil gaibi ke ka ji tsoron Allah a koye kenan ba wanda zai gane saboda haka azumi shine misalin yin biyayya ga Allah subhanahu wataala a boye da akwai sallar da baka yi ba amma kai kaɗai cikin dare sai ka dai kana ramawa sai ka cewa wannan masan da ke ramawa cikin daren nan tsakaninka da kai da Allah saboda tsoronsa ta ma fi wacce ka yi ta a fili a da'i a tare da liman a masallacin ma maka don yiwuwa wannan ɗin ba ta bayyana lallai kai mai tsoron Allah ba ne don a cikin mutane kake akwai kiyin mutane akwai ribabbin mutane wani je mutuwar yawa kakaki ba a rabiya da yingin makaho ba za a rabe ba a cikin mutane ke ba za a yi kana da tsoron Allah baka da tsoron Allah ba a sani ba amma kowani ne da daddare ya leƙa sai ya ga wato kana ta yin sallah to ya san wannan mai tsoron Allah ne amma dan da ran da ya ganka yana tsoro kana kana ta sallah kana ta addu'a ba zai gane ba to saboda haka Allah subhanahu wataala yake ji da masu irin wannan aiki a koyi Allah zina yuna bil saboda akwai hadisi wanda kusanci hadisi ne na sahihai da bukari da ibn umar da da tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mutum bakwai waɗanda Allah ta'ala yake wa inuwa har ta shi kyama ranar da babu inuwa sai inuwarsa yau ma la zilla illa zillu amma nan masallacin mun kai su wajen ɗari kuma mun raba mutane su kuma an karanta dalla dalla dalla daga inda na ciro su a wannan bakwai din kuma sai aka samu ƙarin waɗansu sun kai casa'in ko fiye da su na jin ko tamanin ne da na uku da tara ne suna nan dai a hannun jama'a takarda ke rubuce littafi ne musamman saboda haka imamu suyuti yakan ce walillahi ifada walil auriya'i ziyada Allah ta'ala yakan ba da fa'ida su waliye kuma sai su ƙara ayatul shifa guda shida ce amma imamu su ce ni zan kara da ta bakwai saboda akwai wata muhimmiya ita ma mai kama da su da kadaja akum rasulun min anfusi saboda ya kawo wannan nasin cewa irin nasu na waliyai walillahi ifada wal awliya ziyada daga duka abu ne wanda ya kasance karɓaɓɓe sunna ta yadda da shi shari'a ta yadda da shi cewar addu'ar da Allah ta'ala ya yi wa mumini ilhama da ita ba a ƙur'ani ba ba a hadisi ba shi ne Allah ta'ala ya sanar da wannan ya sanar da shi wannan wannan ajazat fi shari shari'a ta halatta wannan to saboda haka daga cikin waɗannan guda bakwai a kai cikin wanda zai kasance wannan saurayi ne a cikin duhu a cikin ɗaki kila cikin dare wata mace mai kyawun gaske mai kuma matsayi wacce kowane maɗaukakin namiji mai isa yake santa amma ita take ta yarda da shi a yau ta ba shi kanta ya yi abin da ya ga dama da ita bismillah sai ya ji tsoron Allah ya Allah ya hana ba zan yi ba to wannan sai ya shiga inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai tasa ba kaman duniya ba iniyoyi na bishiyoyi duk ba ga sunan gina ga zai inuwa shiga ɗakuna duk ba inuwa suke wa mutane ba rumfofi duk ba inuwa suke wa mutane ba galema ana yin inuwa da ita abubuwa ana inuwa da ita hatta hula da ake sawa inuwa ake yi da ita hatta rawani da mutanen saudiya suke kifawa haka duk wannan inuwa ce an ce me yasa suke kifa wannan rawani a maimakon su naɗa kan da mutane suke yi yace saboda ƙasa ce wacce ta fi kowace ƙasa wato yawan zafin rana to saboda haka suke rufe wannan imusu inuwa to saboda haka inuwa ce ko ina kana iya sarar reshe ka sa ka rika yin inuwa da shi kana iya samun kwali ka ka rika inuwa da amma a lahira inuwa guda ɗaya ce ta al'arshi waye yake da ita Allah ne yake da ita maliki yawmiddin shine mai mulki a wannan rana liman al-mulku al-yawm yau kuma waye yake da wani mulki waye mallaki wani abu babu lillahi al-wahid al sai Allah shi saboda haka sai wanda ya ga dama zai shiga wannan inuwa sai wanda ya ga dama a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi al-liwa'il liwa'il hamd kun ce shine wannan al-inwar al-arshi an ce shine liwa'il hamd an ce shine al-maqamul mahmud adamu wa man dunahu annabawa dukkanin su inda ba dan wannan inuwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai musu alfarma su shigo ba da sai dai su zauna a wannan ranar ranar da zai kasance ba kamar ranar duniya ce yanzu tsakaninmu da ranar nan shekara dubu biyu misali ɗari biyar ɗari biyar sau shekara dubu biyu amma ku irin yadda muke fama da wannan zafi amma a ranar tashin alkiyama wannan inuwar za ta sauko ta sauko ta sauko ta yi ƙasa ƙasa har sai ta dawo ba ta fi kamu ɗaya ba tsakaninta da ƙwaƙwalwar mutane kafin fa a yi hisabin wannan ba kowa da kowa ne sai irin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya nufa da shiga irin wannan ino sai wata alfarma ta musamman ta Allah subhanahu sai wani aiki na musamman wanda ka aikata shi a duniya shi ne kaɗai zai tsirar da kai daga wannan masifar da tsarai da bala'i shi ne a hawalu yawon kiyama kwakwalwa ta yi ta tafarfasa kamar irin yadda ruwa yake tafasa ko kayan abinci suke tafasa a cikin tunya gumi ya yi ta zuba ya yi ta zuba gumi fa nan da akwai suwita da za ka sa ta guwa wace in gumi ya zo za ta tsane ba za a gani abu rigar ka ba ko ai sai abu dan karimi ake wannan wannan fa goma fa zai ta zuba ne ya zama kogi ya ta tahowa ya tahowa duk ya rufe mutane gaba ɗaya akwai wanda kogin nan na gumi zai tsaya masa iya cibiya akwai wanda zai tsaya masa har wuya akwai wanda kuma zai mallin zamiti gumi ne kawai guminka da yake da jama'a da yake gurin saboda zafin rana ba yadda za ta yi ko da ta kashe hamsin na alfa sana shekara dubu hamsin sai kashe minti ɗaya za ka yi a wani sai kashe minti hamsin shekara fa dubu hamsin a wannan halin ne ka tanadar wa wannan lokacin hasan da wannan lokacin Allah ne ya faɗa Allah yana kiya wa man asadaku min Allah kila Allah shine yafi kowa gaskiya kuma a wannan lokacin babu ko wanda koda zare a jikinsa kowa kama bada'akum ta'udun yadda ya fare ku haka za ku koma dama ka zo duniya ba ko zare ka koma lahira ba ko zare ran tashin kiyama haka haka za ka taru kowa uriya nan da na aisha tana to ya rasu ya za yi maza da mata ina ai wannan musibar ta fi ƙarfin kiro ke mace ce ko wani namiji itino shi shi namiji ne ce kowa yana ta kansa annabawa ma suna ta kansa annabawa fa nafsi nafsi ga jama'a ya za ina ni ma ina ta kaina kowa ya je ji da kansa yau abin ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi na ban isa ba to a wannan lokacin ne zai kasance Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka ji tsoronsa a ɓoye ya ka shauna rabbahum bil gaibi to su kuma sai a kai su inuwa inuwa to komai da komai akwai tunda Allah ta'ala ne ke inuwa ko da abinci ko da ruwa tunda Allah ne ke je shi dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ya tare duk abin da za su rayu a ciki kafin a gama hisabi a cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda sun san sai dai a ce su zo su yi aljanna ba su san kan da aka yi wa'annan abubuwa to saboda haka mutane abin da za mu kare kanmu daga wannan rana daga wannan gumi daga wannan masifa daga wannan bala'i daga wannan tsoro wanda babu wanda ya tsira a cikinsu shi wanda Allah ta'ala ya ga dama saboda wani tafshin aiki da yi wani aiki na musamman da yi shi ne kawai Allah ta'ala zai tsaro kuma tun daga duniya gashi ya faɗi irin abin da za ka yi ka tsidan daga wannan ina wa'yanda kuma ya kasance su kuma saɓan Allah suke a ɓoye to ai ayar kyauta biyun ƙarshe tana ce a rayu alamun halar Allah bai san abin da ya halitta wannan zamanin da muke na kwamfutan nan na wayoyin nan mutum ya kulle kofa shi shi kaɗai kawai duk wani abu na batsa duk wani abu na fajirki ba kowa kawai daga ke ai ai ai shi ne shi shi kadai ne kawai to ina wanda ya halitta ka ai akwai irin wayannan masu tsoron Allah din wanda wata za ta nemi ko ku a'a zai nemi zai yi yayi wato yayi lalata da wata dan saboda babu yadda za ta yi mai tsoron Allah ce amma saboda babu yadda za ta yi ta rayu ita da iyalinta a duniyar nan yanzu dole sai ta kansa shi kuma ya ce ga abin da zai ya ce to shi ke ya rurrufe ƙofofi to shi ke ce a duka da ya to to kuma ai akwai wata ƙofar kuma ƙofar Allah ko ita ma sai ka kulle kada shi ma iganka to sai ga wanda Allah ta'ala ya nufa da rahama sai kuma jikinsa ya yi sanyi sai ya haƙura kuma duk abin take nema ya bata kila ma ya ƙara mata wannan sun zazzo a cikin hadisi cikin kistoshi saboda haka abin da ya rage mu yi tsoron Allah da a fili da a ɓoye kamar yadda za mu yi tsoronsa a ɓoye to mu yi tsoronsa a fili yadda muke yi tsoronsa a fili mu yi tsoronsa a ɓoye wannan ɗin fa shi ne fa kawai abin da su malamai na tarbiyya na sufanci suke koyawa muridansu su yadda Allah yana shine a zahiri shine a baɗini ya ce huwal awwal wal akiru wal zahiru wal baɗini kana da wani guri da zaka shiga ya zama ka saba wa Allah ai kawai ka yi ƙoƙarin daidaitawa da shi duk inda ka shiga in ka san akwai 'yan sanda a gurin akwai jami'an tsaro za ka yi ta wani taka tsantsan kar ka yi wani abu su gani kar a kama ka ko to saboda haka suke kokari su koya maka me ihsani hadisi ne ingantacce hadisin mala'ika jibril hadisin sayyidina umar bayan cewa mala'ika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama menene musulunci menene imani sannan ce ko menene ihsani amsar da ya bayar guda ɗaya shine an ta'abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka matsayin ihsani shine ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala kamar kana kallonsa in baka kallonsa shi yana kallonka kullun ka zama haka shine muraqaba duk gwagwarmarar wani sufi a duniya abin da yake bukata kenan muridinsa ya zama haka saboda haka ba kowa ne zai yi tarbiyyar almajirinsa ɗalibinsa muridinsa ba sai wanda ya kasance shi ma ya gama shiryar da kansa tukunna sai murshidi saboda haka ba kowane shehi za ka je ka ce na zo ka tarbiyantar da ni ba sai ka tabbatar da cewa murshidi din ne ya tarbiyantar da kansa shi kansa wato ya kasance mai tarbiya ne dukkan irin abubuwan da Allah ta'ala ya hana baya yi dukkan abin da Allah ta'ala yake a yi yana yi gwargwadon kan da zai yi saboda haka don wannan ko to sai zai kuma mahafuzi annabawa ma'asumai ne ba za su yi ba waliyai kuma masu tarbiya su kuma mahafuzai ne su kuma an kare su ba za su yi ba da kaninsu taga'ira ba za su yi ta ba wallahi tallahi billahi lillahi la ilaha illa duk wanda ya kasance murshidi ne ya kai wannan matsayi da kaninsa ba wai kaba'ira ba taga'ira ba zai iya yi ba a zuciyarsa ma ba zai iya itina ta ba in an ce yi ma ba zai iya ba saboda mahafuzi ne bambancin su kenan da annabawa su ma'asumai ne saboda irin waɗannan su ne shehunan tarbiyya idan ya kasance sun yi wahala ba a rabewa da gyangyaɗin makaho kamar yadda malamai suka faɗa kamar yadda ake cewa abubuwa guda uku su ne waɗanda babu su akwai sanda aka yi kiliyarin dikiyalin ma cewa babu murshidi a duniya malamai da yawa sun sun waɗanda ya kasance manyan shehunai waɗanda suke masu a murtaji masu tarbiyya akwai sanda waɗansu su ce gabaki ɗaya a yanzu a duniya ba murshidi ba a san shi ba saboda haka mustahili ne a san shi shi ne suke cewa a ƙarshe fa'alimtu annal mustahila salasatun alguru wal anqa'u wa killil wafi abubuwan da babu su san san mustahilai guda uku ne alguru dodo kai kai kai tunda ake ya dodo dodo ka ka rai to sai da shi kai dodo ne kawai ko ko a zana shi sai dai ka ga dodon a talbi an zana maka ina wanda Allah ya dodo wanda shine dodo Allah ya halice shi dodo an ka'u gaggafa sai dai a rika labarin gaggafa in kuwa ce wacce za ta tashi in an faɗi irin wato mulamulai miliyoyin mulamulan da take ci a rana ɗaya sai ta hau sama ta kure sama sai ta zage duniya a rana ɗaya ina take ka taba ganta zancenta ake yi amma ba a taba ganta alkillul wafi haka nan aboki mai cika alkawari shi ma babu to saboda ka murshidi abokinka ne mai cika alkawari sahibuka to saboda ka shi ma gaskiya babu in ku ka same shi to lallai ya kasance sai ka ba da kanka shi a irin wannan din ake cewa in ka same shi to shi kenan ka sallama mar ga baki ɗaya kamar yadda sahabbai suka sallama wa manzo sallallahu alaihi wasallam dan saboda ba inda zai tafi da kai ba inda zai kai ka sai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zuwa ga Allah subhanahu wataala ba inda zai kai ka sai ta farkin da zai kautar da kai da duk waɗannan abubuwan tsoro din ya zama ma zaka bauta wa Allah subhanahu wataala a boyen ba wai dan tsoron rana ba ranin mi ga wanda ya halicci rana kai in mai hankali ne hmm? kaji kaji tsoron gumi kaji tsoron la ina wanda ya halicci gumin ina wanda ya halicci rana ka koma wajen sama hmm? kai ne ka zo wani gida za ka wuce kila ko gidan kawai ko gidan gari ne sai kare ya taso maka wai sai kake ta kokari ka kore shi da sanda ya taso kai nan kai nan kai ka kira mai mai abin nan mai kalan manta in kira mai zai ce kai zo sai ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya sunna da kansa yana girgirgiza jelarsa ya fasa ko saboda ka su don wannan ne ba sa bauta wa Allah subhanahu wataala wai don tsoron kar ya sa su auta in suka yi haka sun bautawa azabar sun sun bautawa wutar kenan ba sa bautawa Allah subhanahu wataala wai don ya sa su a aljanna idan ka ga Allah ga aljanna a zuciyarsu sun tashi suna bautawa Allah Allah aljanna a zuci sun yi tarayya sun yi shirka saboda haka aljanna suke bautawa ba Allah ba amma idan da al'abararu ne suka yi irin wannan bautar da Allah ɗin da aljanna da wuta a zuciyarsu Allah sai ya ba su aljannar ya kuma kare su daga wannan wutar saboda su ba su san Allah ɗin ba amma shi wannan ya san shi ne ai irin sanin da basimar ba shi yasa suke cewa hasanatul abarari sayyi'atul muqarrabin lada hasana ta masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala shine kuma zunubin waɗanda suke makusantan Allah subhanahu wata'ala kalmar da kaiwa Allah subhanahu wata'ala ya baka lada wani in yemar wannan irin wannan kalmar zunubi zai masa zai bashi ya sa shi ma a wuta ya zama ya nesantar da daga gare shi abinda wani can zai gaya maka ka kallace kawai ka yi dariya ko ka yi daɗi idan da ɗanka zai gaya maka ko wani almajirinka to daga ran nan ya zama kun raba gari kenan bahaushe yana da wani irin ra'ayi na idan wani abu ya birge shi ya kasance ya yi ya zagi mutum ce shai ko sarki ya yi hawa amma sai sai sha muke ke da shi shi kenan bakin rawani kenan amma da akan titi ne ko a hawan daushe wani can daga cikin yan kalle je sai sai sai sai sai wayo ya mar hakan nan na idariya kan shi gaba saboda wancan mukusancinsa ne ya san shi wancan ko bai san shi ba saboda aka aka bashi lada wannan kuma aka yi mar azaba ta tubewa haka abin yake shine wannan abin da suke yago wannan sai ka bi dole in kana son sanin wannan sai ka bi waɗanda suke masana wannan fannin so daga su in waɗancan suka yi za a ba su lada amma su waɗannan sun ce a da Allah ta'ala ya faɗi aljannar da irin ni'imominta da irin waɗanda zai bewa sai kuma yace faman kana yarju liqa'a rabbih wanda shi ba maganar aljanna ko wuta yake jin tsoro ba yana son yardar ubangijinsa falyamal amalan salihan sai ya wani aiki daban ba a salihatin can ba salihan wannan daban yake na kiraki haka yake a wajen malaman fikihu haka ne yake a wajen balaga cewa in na kira ta zo bayan ma'arifa wata magana ce daban fa innamal usri yusra innamal usri yusra duk malaman luga da nahawu da balaga sun yadda akan cewa yusran dinnan guda biyu ne saboda nisan shi ba alif da lam amma al'usur da alif da lam guda biyu ne saboda haka ɗaya ne don wannan ne aka ce sauƙi biyu Allah ya ambaci sauƙi biyu ya ambaci wahala ɗaya to ai biyu zai rinjaye da ɗaya ina fata an fahimta to saboda haka amalan sale wani aikin kuma daban wani ne wani aikin daban ka ji tsoron Allah a ɓoye ya kasance kana bauta masa kaman kana ganinsa ko kamar yana ganinka saboda haka ba za ka yadda ka yi kuskure ba sai abin da ya fi ƙarfinka la yi kallifin lawa nafsan illa wasu aha saboda haka duk wanda ya kasance shehun tarbiyya ne kuma sannan duk wanda ya kasance ya tarbiyyantu a irin wannan tarbiyya ta zuciya ta ruhi to to to to babu shakka zai kasance shubiha ba zai aikata ba ba zai ci ba haka nan abin da ya kasance karamin zunubi saga'i sai dai kilafin aula irin wanda ake samu a wajen annabawa su matsayin kilafin aula saboda a koda yaushe a zahiri da ba'ini ya tabbatar Allah subhanahu wataala yana tare da shi yana kallonsa ala ya alamun halƙar huwa latifin kabir ya alamun sirra wa aka fa to daga wannan rana su al'abarar kenan to babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa amma idan ka ji tsoron Allah bilgaibi ya ga cewa ka samu sassauci Allah subhanahu wataala ya samu maka wata hanya da zaka sarara har ai tashin alkiyama yiwa kuma tun kafin a gama ma waɗansu a kai su aljanna Allah subhanahu wataala yana iya komai rannan ne matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama zai bayyana a inda dukkan annabawan nan su gaza ceto jama'a daga wannan bala'in daga wannan ranar daga wannan masifa daga wannan gumin daga wannan tsewar dubu shekara hamsina alfa sana ba faƙin hamsin alba shekara dubu hamsin ba irin shekarun duniya ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu wuni a gurin ubangijinka to kaman fa shekara dubu ne ku ana ku lissafi ji Allah subhanahu wata'ala a sutu sajada alif lam sajada kuma sannan shine matsayinka zai kasance shine liwa ilhamdu da kuma maqaman mahmud da wani matsayi wanda zai zai zama kamar yadda shi ne banda Allah a daraja da ɗaukaka a wannan ran sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma idan aka zo rumfansa shi gifarsa shi ma a tsira to sau da zai wa da annabawa alfarma da wayansu kuma wayanda ya kasance suka cika sharuɗan wayansu ayyuka na magana ne aiki ne na jiki kamar yadda wanda zai shiga cikin irin wannan inuwa akwai wanda zai kasance ya zo ya yi sadaka a ɓoye da hannun damansa hannun hagun ɗin ma ba ta sani ba shi ma wannan zai shiga wannan aljanna a dai abin da Allah ta'ala yake so ka ji tsoronsa a cikin mutane ko ba a cikin mutane ba a ɓoye ko a fili wannan shi ne abin da suke ƙoƙari saboda haka idan kana neman shehun tarbiyya sai ya kasance kuma an ce babu to ba haka suka bar kofar shuru shi kenan ba ai kamar shigan ijtihadi ne shi ma za ce babu mujtahid to amma sun buɗe wayansu kofofin ai eh na Allah ai baya karewa kuma akwai ijtihadul jima'i al ijtihad al jama'i mutane su haɗu su yi ijtihadi akan mas'ala kamar yadda za gani a ana yi ko a majalisar dokoki ko a irin majalisar shura haka ne a taru malamai su taru su fitar da wata doka wata masala to irin wannan ko kuma malaman duniya da akwai irin wannan lajana wacce ita kuma take kula da sha'anin kawowa doku a addinin musulunci to idan sun yi suma za a ɗauka kamar ijtihadi suke amma kan san waɗansu ilimin su da fahimtar su sun kai matsayin majtahidi to amma akwai akan ce babu to haka ma shi ma wannan babu to idan babu me suka ce abin da su malaman suka ce shine yi ta yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta yin salatin annabi saboda babu wani abu kuma Allah subhanahu wata'ala shi yake yi mala'iku abin da suke yi Allah subhanahu wata'ala shi suke so shi suke taimakawa fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minuna wal mala'ikatu ba'da zalika zakir duk zababbun halittan nan gabaki daya gabaki ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallama suke yin hidima kowanne a irin matsayinsa Allah subhanahu wata'ala a matsayinsa ne shine ya halicce shi shi ne ubangidansa annabi sallallahu alaihi wasallam bawansa ne subhanallahi bi abdi ba wani mai dan saboda haka a irin wannan ne akan ga wa'in sun gane kila irin wa'anda ake cewa yan hakika hakika saboda babu abin da ya shafi a yi karatu a je wajen shekunne na tarbiyya duk wa'anda kake gani suna faɗa irin wa'annan ba a wajen in ka tambayi waye shehun zaka cewa shedan ne kawai saboda ya kamata mutane su su rika yin adalci a daina yin kuɗin goro saboda ka suka ce to shi kenan Allah subhanahu wata'ala da mala'ikunsa kuma sannan yanayin muminai su ma su yi salati ya yi na amanu sallu alaihi wasallim muta salima ba hailala suke yi wa annabi ba ba sallah suke masa ba ba azumi ba salati suke masa saboda kai ma in dai kana so ya kasance lallai ka fahimci lalle kana so ka fahimci addinin nan da aka ce imani mai imani da aka ce mala'iku hakikanin gaskiya suwaye mala'iku da aka ce Allah subhanahu wata'ala ya Allah ɗin yake zatin sa sufofinsa me yake bukata me baya bukata kai wannan kake so kuma ka san Allah ɗin subhanahu wata'ala shi ma wannan yake so annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan yake so dan wannan Allah ta'ala ya aiko annabawa da littattafai da mala'iku ya halicci wuta da aljanna musamman sai kai ta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta'ala ya zaba wa kansa ya zaba wa annabinsa ya zaba wa mala'ikunsa ya zaba wa mu'mine su kai ma sai ka rike in je kana yi da gaske ko insha Allah sai Allah ta'ala na daya ko dai ya hada ka da wanda wani abokinka wanda shi ya san shehi murshidin a wannan zamanin ya kai ka gare shi ko kuma Allah subhanahu wata'ala da kansa ya shiryar da kai ka gane shi ko kuma a'a shi annabin sallallahu alaihi wasallama ya zama shine shehun naka ko kuma ya zama shehun tsariƙar da kake bi na tarbiyya din ya zama shine wato murabbin naka ko da baka zo gare shi ya ganka ta hanyar ruhiyya suna yin wannan to saboda idan har ya kasance ka gane shi ko ta wanda bangare ka gane shi shine kuma daman ga abin da kai ba ha kawai abin ya zo maka ka tsahan ba sai da ka tanade shi da kuma niyya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa to insha Allah shine sai ka mika wuya gare shi abinda ya bayyana maka a wannan tafarki sai ka karba dan saboda Allah ta'ala yake fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suka san abu in ku ba san yi ba saboda ba kowa ne ya san abu ba kowa akwai irin baiwar da Allah ya maza kana san fahimtar wani abu amma sai aka je ai in banda wani ba wanda ya san wannan abu wannan ba wani abu bane bako a kankanin mutane sai kai ka je ka dambe shi sai ya gaya maka wannan abu kowace irin mas'ala ce to saboda haka har sai tukunna ya ga hanyoyi irin waɗanda zai tarbiyyantar da kai har ka zama ka san Allah subhanahu wata'ala ka san matsayinsa za ka bauta masa kamar kana ganinsa kuma za ka bauta masa kamar in ba ka ganinsa shi yana ganinka kuma wallazin jahadu fina la nahdiyannahum innal ladzina wallazin jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna lallama al muhsinin aya ta karshe a cikin kasar aya ta 69 cewa hakika waɗanda suka yi ƙoƙari a cikin lamarinmu suna neman sanin lahadiyan nahun subulana za mu shirya da su ta farkunmu shi Allah abunsa ta farkin shirya ba ɗaya ba ne ga shi a wani subul jam'i ne ba sabilana yake ba subulana a lalace yana farawa da uku a rabon gado ne yake farawa da biyu man man tsalaba wajadda wajada wanda ya nema ya yi ƙoƙari a neman da gaske ko ya mutu ko ya rayu sai ya samu wannan abun ko meye wallahi sai ya sai ya same shi wannan shine shi'arin da yake jikin makarantar ABU da yake wayanda suka asasata masana ne na farko ba irin namu ne na yanzu ba sun san wannan man talaba wajadda wajada wannan nasti ne na malamai saboda ga gashi nan ashe cewa ka ji tsoron Allah, Allah ne yake shauna bilgaibi, siffatuwa da wannan jin tsoron Allah a ɓoye abu ne mai wahalar gaske, yana da wahala. In ka ji tsoron Allah bilgaibi a azumi, to ba ana nufin wai jin tsoron Allah a ɓoye a sallah jin tsoron Allah karka sha giya zuwa a jin tsoron Allah a abin ma da za ka yi in kai kana yin sana'ar wani abu ka ji tsoron Allah kar ya kasance ka ƙara wani abu da zai cuci mutane ko ka dage wani abu wanda zai rige kwalce wannan abu mutane ba sai don wai wanda zai ci sha ba zai gane ba kai ka san yadda kai wannan abu kai ka san sinadaran da ka saka kina yin abin shi lalle lalle ya kasance biki ƙara wani ruwa saboda wata manufarki ba biki ƙara gishiri don wata manufarki ba biki ƙara wani zaki tsakaninki da Allah saboda ba wanda ya san yaya kika yi yaya kika zuba wannan shinkafa da yaya kika zuba yaya aka yi aka yi duk ba san wayannan abubuwa din wanda a gaibi suke ga zaka zo ka yi abin a gaban mutane ne ko in abincin ne to ai ga tattasai ga tumatiri ga ruwa ga shinkafa ga wai ga ko shin zo zaki eh kowa ya gani me a ran kike ai ran shine a koyen shine gaibi yau kina da wata mundufa kila ko nan nan mutum biyar aka baki abin kike kuma kike a zuciyarki in kin gama da akwai zaki ba baki suka na shida ko ki rage da zama mutum da ki koye bayan kin rabawa wa mutane kike kuma wannan din ki san kan da kika yi ba a gani ba ki cinye ko kuma ki biya wanda kike so komai da ake ba duk aikin nan da da kuke na na na da kamera da da da daukin hoto da daukar hoto za ku bayyana mana abin da kuke yi gashi waye samu amur amur dan ku a jona jonan ku abin da kuke yi to irin waɗannan su ne abubuwa ba wai sai lalle sallah ko abin da aka kira shi ibada ba duk abin da za ka yi na hanyar neman abincinka ne na hanyar sana'ar ka na ko menene za ka yi akwai abin da za ka yi ɗin gashi a fili yake kake yin sa amma kuma akwai wani abu a ɓoye shine abin da ake kira ɗaurin ɓoye akwai masu sana'a daban-daban sukan irin wannan ɗaurin ɓoye an san dai ɗau ɗaurin ɓoye ko mi da ko mi ake ko to sallah ko da saboda da je wannan dai kalmar ko jumlar ko shubhu jumlar ya tashawna rabahum bil gaibi shine ya jawo wannan magana ubil akhirati alladhi yakshawna rabahum bil gaibi ko ya ya wai lahum maghfiratun wa ajrun kabir gafara ta tabbata gare su wata irin gafara ba fa irin gafara wata wata iri ce saboda ka babbar gafara ce ba karama ce ba su masu jin tsoron Allah irin gafarar su daban ce a karkashin wannan rahama a karkashin wannan gafara akwai abubuwa da yawa wa ajarun kabir da kuma lada mai girma ba a ce da kai aljanna ba amma a fasara za a ce aljanna abubuwan da za a ba su ya fi aljanna wani ruwanin minan lafi gashi a cin ƙurani allah bai ɓoye ba ya halicci abin da ya fi aljanna zai wa masoyansa waliyansa zai musu abin da ya fi aljanna zai ba su abin da ya fi aljanna duk jannatin tajiri min jihar anharu wa masakin ya tsayi bata wani ruwanin minan lafi aka ba yaddar Allah kuma aka bar tafi aljannar girma zalika huwa al-fawzul azim wanda shine babban rabo to kaji shi yadda yake kiran sa kenan baya kiran irin wannan yadda da sauran su da aljanna sai wani abin daban shi yasa a nuna kace wala zikrullahi akbar zikirin Allah ya fi girma bayan bayan an an ammaci sallah wanda ita ita ma zikiri ce wa asirru qawlakum aw wujharu magana ta ko ku bayyana maganar ku ko ku ɓoye ko ku ɓoye ko ku bayyana duk ɗaya ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da aka yi a ɓoyen ya san abin da aka yi a filin shi halitti ɓoyen shi halitti filin zai gaya mana wanda ya halitti fili da ɓoye sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halitti abu kuma sannan ya zama bai san shi ba innahu alimun bi zati zaka yi ko kuma abin da nake riyawa a zuciya fa alimun bi zati ta abin da ka kulle a zuciyarka kariya a zuciyarka yana sanadi in ka ƙara yin wani mamaki sun sai ce da kai ala ya alamun halaka yanzu Allah bai san abin da ya halitta ba yanzu kai da da ka tone rija baka san kan da kai ta ba in an tabe ka yaya kai da me ka haka zurfinta fa'inta ko kai da kai dinki ka dinka wannan riga ko ka dinka wannan tagwa in an tabe ba za ka faɗa ba ko kai da ka saka ko kai da ka kera wannan abu yanzu aka tambaye ba za a ce ya kai ba to ban tunan ba abin da kai kirar da shi ba kai kai ba in an ce da kai to allurar da kai abin nan din abin da aka yi allurar da shi ya yake ba za ka iya faɗa ba to ban da Allah subhanahu wataala ya san abin da ya halitta saboda haka ashe idan ya ce ya san komai bi kulli shay'in ali to ai har ma za ta ai mamaki mantawa zai yi to za ka ce wai ai ko ya manta wa ma kana rabbuka nasiya ahsahu wani su ubangijinka baya mantuwa a ran tayin kiyama komai zai gaya wa kowa dalla dalla shi ya haddace ya san wannan abun wani suhu su ku sun manta shi huwal laqifu shine masanin abubuwan da suka kasance suka yi kankanta kwarai da zama to idan abun kuma in ya zama kankani ba shi ma sai ya nemo gilas ai ga sunansa al-laqifu komai kankanta komai likiciyarwa abu duk inda wannan ya shiga kan wannan shigo ko wannan zai iya ƙananan abubuwa masu kaloli daban-daban duk ya san su to da wannan sunan allatifi ke wannan alkabiru kuma da abin da mutane suke aikatawa idan ka ji tsoron nasa a ɓoyen shi ya sani ai yana da yadda zai gane ya sani in baka ji ba tsoronsa ba ɓoye shi ya sani in ya zo zai ba da sakamako ba zai kuskure abin da yake a zuciyarka sakamakonsa zai baka abin da yake saboda haka abin yana da abin tsoro tun da yake hatta abin da ke riyawa a zuciyarka Allah ya sani in an ce ba za a kama ka da abin da zuciyarka take riyawa ba an shi ke nagar to kuma shi wanda ya halice ka din yanzu ka yadda idan ganin munanan abubuwa a zuciyarka in tafiya kake in waya ka kunna o o duk abin da zaka yi in shafin tsare shi zaka yi um um, duk inda zaka shiga Allah kuma sannan ba wai yana kallon ka dan ya kama ka hannu biyu biyu kuma ya kawo mala'iku ba shi kaɗai ba su ma ya alamuna ma ta fa'aluna sun san abin da kuke aikatawa wani ayar da na karanta yanzu take cin sosai infidali sun san abin da kuke aikatawa suna rubutawa akwai rakibu da akidu wanda suke Allah ta'ala ya ambace su a cikin sosai akwai kuma lahu mu'aqibatun min bayna yadayhi wa min khalfihi hafazun lahu min al-wallah kowanne Allah ya haɗa shi da mala'iku masu kula da lafiyarsa masu kula da komi kuma sannan akwai kuma waɗanda suke zuwa su tafi da aikin da ya wato duk wannan aikin su naɗa su kai wa Allah subhanahu wa ta'ala da safe da yamma kuma sannan wannan aikin dirran litin dirran alhamur a kai wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan har yau kuma a sha'aban idan ya zo kuma duk gaba ɗaya aikin da kai na shekara ɗin kuma sannan a nan na ɗaya gaba ɗaya a kai wa Allah su a rubuce bayan kuma shi ya san idan dai ya kama ka da hujja inda la la ya zalimu nasa shi'a Allah baya zalunta kowa da komai inda la la ya zalimu mis'ala zarra wa in taku hasanatan yudaifa wa yuti min ladunna ajran azima suratul nisa al khabir komai kake ya sani ya san niyyarka in ma kai kai baka sani ba kai shi ya sani inda kuskure kai ya sani shine wanda huwa allazi ja'ala kullar zalula ja'ala ne ko shine wanda ya sanya kasa ya hore mu kasa zalulan ta zama wato horarriya yadda duk ka ga dama haka zaka sarrafa kasa ka sara ka yi gini kai tafiya a kanta ka gina gida ga jiragen ga kogi ga jiragen ruwa ga motoci ga abubuwa duk a ƙasa ka zo ka yi noma ka dasa bishiya duk abin da kake so ka yi da ƙasa ka yi kai tafiya da ƙafa kai tafiya akan jaki kai tafiya akan ƙasan nan baka taɓa ganin ta rushe ba baka taɓa ganin ta ƙi ba ka tona ka samo ma'adinai a cikinta ka tona ka samo abincinka a cikin ga ruwa Allah ta'ala ya yi ta raya ta yi ta raya ta ya ƙara mata albarka duk wannan ya hore muku wallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an shine ya halta muku abin da yake kasa gaba daya mun yadda ya fada surar baqara wa sakaran lakum ma fi sawara bilatin surar jami'a jami'an min da abin da yake sammai da kasai ta baki da ya halice shi ya ya hore muku dan ku kuma duk gaba ɗaya daga gare shi su to in ba da gare shi daga ina su duk da gare shi ba a wani guri ya je ya yi abin nan ba importin ya shigo da shi kasarsa ba ko aka noma material din aka bashi ba shi ne komai da komai ku ci daga arzikinsa wa ilaihin nufi kuma in an tashi ba duk da baki ɗaya gare shi shi shi kaɗai fa za a tuhu wannan ya isa kai da kake bijircewa Allah subhanahu kake ta wani isa kake aikata irin abubuwan da ka ga dama wai ai ba a ganin ka ɗan sanda baya ganin ka mutane ba sa ganin ka ƴaƴanka ba sa ganin ka ai matanka ba sa ganin ka ai mutane ba sa ganin to shi kuma wanda ya halice gama shi ma din baya ganin ka to ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron sa boye abubuwan nan da Allah ta'ala ya ba mu na kafofin yaɗa labarai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ne fa ba don saboda komai ba sai don saboda mu bi ta kansu mu kyauta rayuwar mu ta duniya mu san Allah subhanahu wata'ala mu iya ibada ta kansu ba kuma mu ɓuya muna saba wa Allah yau asabar sha shida ga watan ramadana na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha bakwai ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kuma za mu ci gaba da kawowa alamu na samun hana samari aure insha Allah.
Akwai wanda zai kasance kuma duka guda hudu shine na kira su da ko dai samun lalata rayuwa ko larurar salihai. Wani mutum ne mai kirki, mai ibada, mai kyauta, mai kula da yan uwa da dangi jama'a suna alfahari da su amma sai a toshe wa yannan halin duk gaba daya a tabarbare rayuwarsa shi ba a addinin ba shi ba a hulɗa da jama'ar ba shi ba a arzikin ba kuma shi ba lafiyar ba saboda haka in an ce akwai ɗaya daga cikin ko biyu daga cikin irin waɗannan alamu da muke faɗa a tare da kai to ka tabbata cewa kana da wani nau'i na aljinu amma za ka samu mutum fa da duk waɗannan abin da nake faɗa duk yana jin su to in an ji irin waɗannan to lallai ba wai kawai aljanu ne suka zo saboda haka bari a yi magani su tafi a'a akwai abin da ya kawo su ɗaya daga cikin kuɗin nan suke so su lalata saboda kowane ɗaya idan ka ɗauke shi a rayuwa to rayuwa ba za ta yi daɗi ba idan ka ɗauke addini kai ba mai addini to duk abin da ka samu a duniyan nan ba shi da amfani idan ka ɗauke hanyar samun abinci ya zama cewa komai kana ci amma hanyar da za ka ci abinci ne babu shi ma wannan ba za ka rayu cikin jin daɗi ba idan kana kana kana da kuɗin kana addini kana da lafiya amma kuma aure ya gagara hulɗa da jama'a ta gagara ba ka shiri da yan uwa ba ka shiri da iyaye ba ka shiri da abokai shi ma wannan za ka rayu ba a cikin jin daɗi ba to haka kowanne idan ka ɗauka saboda haka ne na kira su gaba ɗaya su ne rayuwa kuma akan yi sammun lalata ko dai kasance iblis ne ke kyashin ayyukan na alheri da kake yi saboda haka ya biya tattoshe wa'annan hanyoyi kar ka yi addini saboda idan kana yin addini idan ka roki Allah Allah zai amsa sai ya yaye maka kar ka samu kuɗi saboda idan ka samu kuɗi za ka yi magani na wannan lura to sai su toshe hanyar kar ka samu lafiya saboda in ka samu lafiya za ka samu karfin yin abin da zai kasance ya warware wannan abu saboda haka ba za su yadda ba saboda kar kai hulɗa da jama'a saboda kar wani ya taimaka maka duk manufar su ke to saboda haka aljanu ba sa abin da nake a gane cewa ba sa zuwa haka kawai sai akwai wani dalili saboda haka mutum yakan ji cikinsa ko ciwon ciki da ɗaɗɗe ko ciwon kai da ɗaɗɗe wato wanda yake jin magani ko kuma ciwon mara da ɗaɗɗe ko kuma ya rika jin wani abu yana tafiya a ƙarƙashin cibiyarsa ko kuma ya ji kamar wani abu mai tauri haka ko kuma ya ji yana motsi yana tafiya ko kuma ya ji shi kawai yana guri ɗaya ne kawai ko kuma jin wani ciwo a cikin ciki ko kuma a cikin jiki ko dukkan jikin ma baki daya ko zazzabi da yiwa idan ya je asibiti a ce ai typhoid ne da malaria ko malaria ce kaza kaza kuma sannan a zo a yi ta yin maganin yayi ta komawa ana ce haka yi ta komawa ko kuma a duba ce ba komai amma kuma shi yana jin har yanzu dai yana jin wannan larurar ko kuma ya rika jin kaman wani abu yana tafiya a jikinsa kaman kiyashi ko kaman tururuwa irin waɗannan irin waɗannan to gaba ɗaya dai wanda ya kasance aka yi wa irin wannan sammu ko kuma wanda shedanu ya kasance suke tare da shi namiji ne ko mace za a iya siffata ko ya siffattu da waɗannan alamomi na zahiri ko ya siffattu su gaba ɗaya da yawa daga cikin mutane za ga cewa ba sa siffatuwa da dukkan waɗannan alamomi sai wasu daga cikinsu waɗansu sukan ji waɗansu waɗansu kuma su ji waɗansu daban waɗansu ma ya zama cewa ba sa jin komai amma kuma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu ko dukkansu ɗin kuma sun gagara amma kuma ba sa jin komai wannan yakan faru ne ko mutum mai yawan ibada ne wato su shaidanin ba su samu damar sun ƙarfinsa a ɓangaren ibada da imaninsa ba kamar annabi ayyuba alaihi salam ko kuma saboda yawan karatunsa da yawan azakaru da yawan ibada da yawan addu'a ko kuma a'a wani makirci ne irin na aljanu wanda sukan yi don su daɗe a jikin mutum su ci gaba da barna don kar a ɗago su a yi magani sukan yi irin wannan sukan yi irin wannan dabarar kuma su hana shi abin da zai yi ya azabtar da su mun ga da yawa daga cikin mutane irin waɗanda suke zuwa wajenmu idan ka tambaye su ɗaya daga cikin irin waɗannan alamu shin kana yin mafarki in kana fara yace dandan ji a'a ai ni bana ko daya bana ko daya ko a bacci ko a fadahi to wannan fa yakan zama yakan fada haka ne wai dan kare magani gudun yin magani ne kan sa rai fada haka amma yana ji da yawa ma kakan samu ce wanda yace din ai bana jin komai zaka samu aljani wani lokacin mukan fahimci irin salon maganar aljani irin muryarsa nakan ce da irin wannan wa ike wannan magana kai da ke magana waye ya sunan ke aini ne wani sai ya faɗi sunansa shi mutumin sun ki a'a ba kai ba wanda yake nan ba na jin komai shi nake son san waye saboda ba wana ba ne sai in faɗi sunan mutum kuma sai ga fuskar ta canza shi ya canza mun ce wallahi mun sha yin irin wannan a gurare da yawa kuma sai a yadda amma tunda abin ya zama haka ni ne wane kaza kaza kaza sai a ci gaba da magana wani lokacin kuma a irin zama ne wanda akan yi na karatu sai ya kasance ko kuma a wannan zaman ma in ya zama akwai wani shugaba daga cikin shugabannin aljini ce malam wan cewa fa da ice ice din nan baya jin komai ba fa shi bane aljini ne sunan sa wani kuma yana tare da wani da wani da wanki wani lokacin kuma yakan faru a gurin zaman karatu wanda ake yi na zama na maza ko mata sai ka ji mutum ya ce ai shi ba abin da yake damunsa mai yawa ce ai shi ya warke ai tun ai tun da na koma gida din nan wato na fara ai shi kenan ba komai sai wanda ka cin shugaban Allah ke ƙarya yake ba fa mutum ne yake magana wane ne baya so a ci gaba da yin magani duk ana samun irin wannan wanda mu alhamdulillah aljani bi isa yaudare mu da ya sun sha yaudarar mu ba yadda za mu abin da suka gama da shi muke aiki amma a yanzu babu wani aljini da ya isa iya wadare mu ko a jinsiyarsa nau'in namiji ne ko mace ko a addininsa ko a irin cutar da yake yi ko a sunansa ko a yawansu ba wanda ya isa ya yaudare mu yana yin ƙarya za a ɗago shi ko mu ɗago shi ko wanda cikin shugabanninsu ya ɗago shi shi malam wane ne ƙarya yake da akwai da dama daga cikin samari kai da wa'anda ma ba samarin ba waɗanda suke siffatuwa da irin wannan siffofi da irin wa'annan alamu na zahiri da na baɗinin ma amma kuma an shiga tsakaninsu da dukkan wani amfani to kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas Allah ta'ala abin da ya kan abin da muka faɗa daidai Allah samu dace Allah gafarta mana kurakura ƙananan su da manyan su Allah muna roƙonka ka sanar da mu kai ka san da mu tafarkinka ka san da mu annabinka ka san da mu abin da yake nema Allah ka kautar da mu daga dukkan wani kurakure na harshe ko na aiki duk abin da muke faɗa muna faɗa ne iyakacin fahimtar mu abin da muka yi cikin ko kuskure Allah kai muke neman afuwa gare ka kai muke neman gafara gare ka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا اله الا الله لا اله